ولا بد من حسن ابتداء ومنتهى لنيل جميع ما أتى بالأخوة وواسد ذوي فقر بلا وواسد ذوي فقر بلا من أو الحذر وذا الوصف خاص بالنفوس الزكية ودار ببذل المال لا تكن مدهنا ولا تحو ولا تحوجا أخا لعذر وكلفة وسائره في أمر يوافق سنة وخالف في شيء يؤدي لبدعته ولا تطمع سوءا لأمر لكمته من الأخ بل فانصاح بألطف كلمته وكشر طولها اختفاء عند بثها وإلا فقد أفرقتها في الفضيحة ولا تتكلف في ثياب رفيعة سواء للوفود أو لعيد وجمعته وفي منطق إلا كإيضاه مشكل وللضيف في الكيرا مخافة بالضغة وكن متواضعا حيا ولينا وكن حسن الأخلاق مع كل ذرة تبسم ولا تضحك وللمزه قللا ولا تقل الله ولا تقل إلا الحق في مزه إخوتي واسل لمحسن بقدر استطاعة وإن لم تجد فكافه خير دعوتي وخص ذوي فضل بأسنى المجالس وهابط من الإخوان عن ستر أورتي وكن محسنا لآل علم وسنتي ولا تكن مبجيدا لحمال شرعتي وهم سرج الدنيا وأخرى فلذ بهم تنل منهم شفاعة يوم حسرتي ولا بد با مكوا دولني من حسن ابتداء ومنتهى da kyakkyawar farawa wajen yan'uwantaka da wajen tukewa da ne jami'i don ka samu dukkan ma'ata abin da ya zo na lada fil ukuwaci cikin yan uwantaka in ba amince ba muna bayanin yan uwantaka wa wasu zawi fakirin ka taimaki ma'abuta bukatuwa bila mannin kuma kada kai masu faɗe gori au azan kakka cutata masu wadal wasfu wannan sifa khasun an keɓance ta bin nufusi zakiyati ga rayuka masu tsalki mutanen Allah su ɗaya ka iya wannan su yi alkhairi ba su gaya ba kowa wadari sannan kurin ƙayin mudaranci bi badlul mali da ba da dukiya annabi sallallahu ya umarni ku yi mudaranci kada kai kada ku yi mudahana shehu ya fassara ya ce abinda ake ce ma mudaranci ba da duniya don addinin kai kubuta in ka zo ga duniya ga addini saki duniyar ka kubuta da addininka abinda ake ce ma mudahala suna ce munafikanci amma shi ya fassara sayar da addini don ka anshi duniya wadari ka yi mudaranci bi badlil mali da bada dukiya la ta ku mudhinan kakka zama mai mudahana ka saki addini don ka je wani ya baka duniya gida hagu da kai ba musulmi ba ne saboda wanda ke bawa shi bai ba musulmi wala tuhuijan kada ka matsar da akan wani dan uwa da udrin saboda wani uzuri wa kulfatin ko kuma wai saboda wata ɗawainiya a kaka yadda ta hannunka wani ya matsu wasa ilu kama taimake shi fi amrin cikin lamari amma yuwafi sunnatan wanda yake ya dace ma qur'ani da hadisi wa khalifu ka saba ma duk dan uwa fi shay'in a cikin abu yu'addi wanda zai kai ka li bid'ati inda zaka aikata bid'a abinda Allah da Annabi ba su yi ba ko ba su yi ba wala tudmi rasuwa kada ka boye mugun abu li amrin saboda wani al'amari na kimtahu da kake kyama min al-akhi dan uwa bal fansah ka yi nasiha bi alɗafi kilmati da mafi taushen kalma waƙar sharɗu sannan kuma sun sharɗanta ikhtifa'an ɓoyewa laha in za ka yi ma inda fasiha lokacin da za ka watsa nasiha ga ɗan uwa to ka kira shi shi ɗai kada cikin mutane ai kowa ne inda na ganka ba kyauta a kira shi daban waƙar sharɗu sun sharɗanta ikhtifa'an laha ɓoyewa gaba da nasiha inda ba siyasar da za ka ɗaiɗaita ta wa illa in ko ka yi mai nasiha cikin mutane faƙad afrakta ka zuba ta ne fil fadihati don ka kunyata shi zai zama ƙiyanka wala ta takallaf kada ka wahala kanka fi thiyabin rafi'atin wai dole sai ka sa tufafi masu tsada in dalki Allah ya hore ma to ka sa abunka siwalil wufudi sai in za a yi baki an ce ga ɗaya shi Ibrahim nan zuwa wannan ka ci kwalliya auli idin ko kuma za a yi idin sallah karama ko idin sallah babba ko maulidin manzon Allah ko maulidin shehu tijjani ko maulidin shehu Ibrahim a wannan kai sabon dinki kuma kai mai tsada wajen atin ko kuma sallar juma'a ai kwalliya mafi mantiki kada ka wahal da kanka wajen magana an ce kai jawabi sai ka dinga zakalo wai abinda kowa bai sani ba wannan wahal da kai ne ka zama kamar ƙur'ani ka ƙur'ani komi ɗan ilimin mutum a fassara ƙur'ani wanda bai iya ɗan rushidu ba ko ahalari ma sai ka je a fassara ƙur'ani ka gaina wa'azi da ƙur'ani kullum wallahu ahad sannan malamin da ya kai kul shi kun ƙur'ani na wahal da shi bai iya fassara ƙur'ani sai ka je na Allahu a'lam ko Allahu wa rasuluhu a'lam shine wala ta wa fi mantiqin wala ta takallam kada ka wahal da kanka wajen an ce kai jawabi sai ka yi ana ya kiyaye ka sai ka dinga zakalo haka yi karatun da su waɗanda a wajen ba su ganewa a'a ko wanda ka yi masu karatun da suka iya ganewa in ka masu wanda ba su ganewa shirme ne ka yi illa ka yi zahi mushkili sai wajen da kana son ka bayyanar da wani abu mai rikici wajen akwai malamai to ka zo kana jawabi kila wani zai ma inkari to shi sai ka ba da hujja a ƙwar'ani ka ba da hujja a hadisi ka ba da hujja sai ka sake wani ilimi saboda wasu munkirai da a wajen amma waɗannan dama ai sun gaskata ka to yan akwai munkiri guda ya zo to wannan ka yi balbalin karatu don ya gane almajiran shehu wani daifi kakka wahal da kanka in ka yi bako filkira wajen gara bako abinda iska ana ci ka bashi kakka je ka ci bashi kana ba bako abin da ba ka iya ci bako ya daga a mai waya a ce kana police station shine wala ta takallab littafi fil kira kakka matsa ma kanka in kai bako sai ka bashi garar da baka iyawa abin da yasa mahabata bigdati dan tsoron kakka ki baki ka ci bashi ba gama biya ba sai wani hado kaga za ka koma makiyin baki tabassam wa kuma tawadi'an ka zan mai tawazu mai da kanka ba kowa ba kakka yadda wai ka ɗauki kai wani abu ne hayyan ka zan mai kunya annabi ya ce istahayu min Allah ya haqqal haya qalu inna nasta'yu alhamdulillah qalu isa zalika zalik innama alhaya an tahfaza ra'sa wa ma waha wa ma hawa wal batna wa ma wa'a bal an tahfaza ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wa an tazkura al-mauta wal bila annabi yace masahabai ku ji kunya Allah ba yanda ya kamata suka ce rasulullahi ko dai muna kokari ko dai muna kunya Allah annabi yace ba shi bane kunya Allah ka kiyaye kanka da abubuwan da a cikin kai idonka kai kalli haramun bakinka ka kai gulma ta haramun balle ka ci haramun kunnanka hancinka wa an tafazal batna cikinka hannuwanka farjinka kafahunka ka kiyaye su sannan ka rinka tuna mutuwa da cewa akwai rududdugewa cikin kabari hayyan annabi ya ce wanda bai da kunya la imana liman la haya ala wanda bai kunya ce kai ni duk zawai ban kunya kowa kai to mi ni ban kunya kowa to wai ya ce ban da imani hayyan ka zan mai jin kunya kowa walayyana sannan ka zama mai taushi annabi musa a aikai wajen fir'auna da shi da shi fir'auna manzon Allah biyu wanka aika baka taba ji ba manzon Allah biyu wanka aika ba fir'auna sannan Allah ya ce sannan ku bi a hankali taitayin ku fir'auna sarki ne ba taba irin shi ba fa qula lahu qawlan layyinan ku yi mashi magana mai daɗi ta 'yan siyasa ku shafa mashi mai gabaki la'allahu kila la'allahu yana yiwa watakila ya tazakkaru ya wa'azanta aw ya sha ko tsoro na ya kama shi ni Allah ku yi hankali da shi suka je suka kwankwasa gam gam gam gam suka je ba a taba jan ana kwankwasa ma fir'auna ba bayi suka hito dama inda yake daga nan nesa gyan na harko gam gam annabi musa to annabi musa da ke ɗauke marhin rijiya wanda mutum arba'in ƙato arba'in ka buɗewa amma annabi musa ya buɗe da hannun hagu hannun hagu yasa hannun hagu ya ɗaga ya jiwa da shi to ai ka duba yan zai buga kowa da hannu biyu aka je a gaya ma kai lafiya suka ce mu manzanni ne daga ubangijin talikai suka ruga fir'auna na can fada ta suka ce wai wasu baki ne su biyu suka ce su manzanni ne daga ubangijin talikai ya ce su shigo wanda dai ba mu yi dariya ba suna da yan kama su shigo su ba mu dariya kaji kaji bala'in annabi bala'in fir'auna yan ban dariya ne kaga tun nan ya wautar da hankula na mutane ina ga yan ban dariya ne su shigo su ba mu dariya layinan ka zama mai taushi bakon hassan al'akhalaki ka zama mai kyan ɗabi'u ma a kulle zarrati tare da dukkan zarra dukkan halitta Allah manzo Allah ya ce akwai wanda ya shiga wuta saboda kyan ba ya ɗaure ta bai bata abinci ba bai bata abin sha ba bai sake ta ba ta ji yunwa ta yi kuka har ta wuncile ta mutu ubangiji ya ce a rubuta sunan shi cikin diwa ne yan wuta tabassam ka dinga yin murmushi wala tanhak ka daina kyalkita dariya ta haku na wala tanku wa qallilan lil mazhi ka karanta ba'a dan in kana yawan ba'a to zaka yi kariya wala taqul illa al haqq kaka faɗi magana sai gaskiya fi mazhi ikhwati in zaka yi ba'a da yan uwa wa ahsin lil muhsinin ka kyautata ma mai kyautata ma bi qadri istila'atin gwargwadon iko wa lam tajid in baka samu abin da zaka saka saka mai ba fakafihi saka mai da khaira da'awati fiyayya addu'a hadisi ne masana abin kuma ma'rufa wa khussa zawi fadlin ka keɓance masu daraja bi asnal majalisi a mafi ɗaukakan mazauni in kana shugaba ana zazzaune to in babban mutum ya zo malami ko ɗan kasuwa ko basaraki ko ɗan siyasa babban mutum mai daraja cikin mutum idan a takum karimun fa akrimu wani hadisi idan a takum karimatu qaumin fa akrimu in babba ya zo ku girmama shi saboda an samu annabi yana hudubar juma'a ma annabi cikin hudubar juma'a masallaci ya cika in annabi ya hango ɗayan wanda ya je yakin badar tafe yana haka bai samu wuri ba sai annabi ya dakatar da huduba ka kusa abu ya girma in ya dakatar sai annabi ya ce wane tashi je ka samu inda ka zauna kai zo ka zauna nan يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في الفصح با magana ka buda ba wai da qilan shuzu fan shuzu fa illahu allazi annabi ya ce wani tashi a to me ka zauna nan ko ce wani sai da kai ba shi kan ka huta ba ai ba to zarci bane cikin su kai ya san sunan ka tun nan duniya wani tashi kami zuran ka zauna sannan da bai ce da hudu juma'a don haka girmama mai girma to balle kai ma ka hango mai girma tashi ba shi wajen bismillah bismillah bismillah ba ka zo ka kame haka kana ka sha toka ba kuma kila taron naku ne wahabin minan ikhwani ka kiyaye yan uwa an satar auraci ka rinka suturta al'aurar su kada kana son ganin illar wani da an zo ashe wannan nan ka shi da kada wani in ka bude aibi ne guda kai ku sai Allah ya bude naka 70 wa kun muhsinan sannan ka zama mai kyauta mai kyautatawa li ahli ilmin da an ce wani malami ne yi mai alkhairi wasu sunnatin da an ce wannan mai kula da sunnan manzo Allah ne yi mai alkhairi wala takum gidan kakka zama mai kiyayya mai kilihum mal shar'ati ga malaman da ke dauke da shari'a manzo Allah fahim malamai su rujud duniya su ne fitillun duniya wa ukhra su ne fitillu a lahira falud bihim kalabe da su tanal minhum shafa'atan za ka samu ceto a wajen su yau hasrati ranar takaici